اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق بالحق والهادي لأسرتك المسلم والهادي على سبيلهم بلاد الحديث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول ابن الحاج عبد الله إبراهيم لا يزال في جمال مولاه يهيم هذا الفيض الأحمدي في المولد المحمدي الحمد لله بلسان المرتبة الجامعة للأسماء والصفات والمقامات والأحوال والتجليات والكمالات من أوجده الله قبل وجود الوجود من أين مطلق الوجود وجعله أين أعيانهم والسبب في وجدانهم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين بل كان نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين أحمده وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا الله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفادي لما أغلق والهادي لما أغلق والهادي إلى صراطك المستقيم اليوم الحبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شو يتوى بعد mana bayan shehu ya yi wannan wato buɗi ya yi bismillah kuma ya yi wato abinda ake cewa bara'atul istihlal kamar yadda na faɗa ɗazu kusan shehu ya ƙulle a wannan 'yan muƙaddimar ta gabata wato bayanin da ya na mazala ya ƙunshi kusan duk abin da zai faɗa a cikin wannan littafi shine yake cewa bayan haka yayin da Allah mamallaki tabbatacce ya nufi ya bayyana hasken shugaban samuwa kuma ya sanya shi halitta wata take mutamayyiza ya sanya shi zaki wanda yake mustaqilli wato wanda yake ya sakandamta kuma a samar da samuwa da shi eh samuwar ita kanta a samar da ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh daga tsantsan Allah da karamcinsa da baiwarsa to yayin da Allah ya nufi haka sai ya halitta hasken shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun gaban ya halitta shamakai da al'arshi da yake cikin abin da abu kuma abin da yake cikin al'arshi sai ya sanya ji wato wani jimshiki na haske yana tsarkake Allah ta'ala tun kafin a yi durra da arshi da kursi da shekara wato dubu ɗari biyu an karbo daga sayi na ali dan abi ɗalib Allah ya girma wa fiskarsa sai na ali yake cewa Allah ya halicci hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tun gaban ya halitti sammai da ƙasai da al'arshi da kursi da shamakai da aljanna da wuta da duniya da lahira da adama da shisan da nuhan da ibrahim da suleiman da musa da isa da shekara dubu ɗari shida tun kafin a halitte su da shekara dubu ɗari shida kuma da shekara da shekara dubu ɗari shida da dubu ishirin da hudu sannan allah ta baraka wa ta'ala shi kenan sannan sai ya halicci wato shamakai guda goma sha biyu shamaki na farko ana ce da shi hijabul qudrati na biyu ana ce da shi hijabul azamati na uku ana ce da shi hijabul minnati na hudu ana ce da shi hijabul rahmati na biyar ana ce da shi hijabul sa'adati na shida ana ce da shi hijabul karamati na bakwai ana ce da shi hijabul manzilati na takwas ana ce da shi hijabul hidayati na tara ana ce da shi hijabul nubuwati na goma ana ce da shi hijabul rif'ati na sha ɗaya ana ce da shi hijabu ɗa'aci na sha biyu ana ce da shi hijabu shafa'aci sannan sai ya tsaye da wannan hasken a cikin hijabul ƙudurci sannan sai ya tsaye da shi sai ya tsaye da wato wannan sai ya tsaye da shi wato wannan hasken a cikin hijabul azmati shekara dubu goma sha ɗaya yana cewa subhana alimin sirri wa asfa sai ya tsaye da kuma wannan hasken a cikin hijabul minnati shekara dubu goma yana cewa subhana rafi'il ala sai ya da shi a cikin hijabin rahmati shekara dubu tara yana cewa subhanar ra'ufin rahim sai ya da wannan hasken kuma a cikin hijabin sa'adu shekara dubu takwas yana cewa subhanar mahuwar da'imu la yazul sai ya da wato wannan hasken a cikin hijabin karamati wato shekara dubu bakwai yana cewa subhanar alikin sai ya da wannan hasken a cikin hijabin manzilati shekara dubu shida yana cewa subhana zul mulki zul mulki al'ala sai dai wannan haske a cikin hijabul a cikin hijabil hidayati sai dai da shi shekara dubu biyar yana cewa subhana rabbil arshil azim sai dai da wannan haske a cikin hijabin nubuwwati shekara dubu hudu hasken yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai dai da wannan hasken a cikin hijabin rif'ati shekara dubu uku yana cewa wato subhanal malikul quddus sai dai da wannan hasken a cikin hijabin da'ati shekara dubu biyu hasken yana cewa yana cewa subhanal qadimil azali sai dai da wannan hasken a cikin hijabin shafa'ati shekara dubu daya hasken yana cewa subhanal malikul ma'bud amma za Allah mai girma sayyidina Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya dade shi yana cewa ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wayannan baitutukan yana cewa min qabl hadin fi dilal wa fi mustada'in haythu yusafil waraqu thumma habatal bilad la mashrum anta wa la mudghatu wa la alaqu bal nutfatun targhabu sabila wa qad aljama nasra wa ahlahu algarq فرد نار الحليل مقتسما تجول فيها فلست تعترق تقل من سالم الى رهين اذا ما اعلم ولا طبقوا أتات وابيتك المهيمن من هندف عليها أتات هندقه وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاء بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد لا تنقه سيدنا أبا سيدنا شوى من قبلها أي تنقبان واتو أهل الدنيا يا رسول الله وكم آه تنقبان أباك أنمت أباك منزنشي كاد أركك سكين واتو إنوي wato cikin inuwoyi na aljanna ko kuma a cikin tsatso na inuwa annabi ana kana cikin tsatsonsa abin da yake cikin tsaro ai kaga yana cikin wato yana cikin wato inuwa ne eh ko kuma kana cikin wato inuwoyin aljanna abin ajewa inda ake dan dan wato ganyen itace sannan sai ka ko duniya albila da ka sako duniya kai ba mutum ba kai ba tsoka ba kai ba mai bidan jini ba bari dai kana dugon mani kana hawan komun nan wato na annabi nuhu wanda wato nitsewa ta saba ta yi linzami wato wato sai linzami ga nasiru da ahalin nasirin ka jirge wutar nan ta ibrahim al-halil amma kana abun koyewa kana kewayawa a cikin ta kai kuma baka kone ba domin tsatson sai yana cikin annabi ibrahim alaihi salam ana ciro ka daga wato tsatso zuwa ga mahaifa idan wato wani karni ya shuɗe to sai wani karni ya zo ma'ana kana ciruwa daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan kamar yadda muka faɗa sai na bula bin abbas ya kirga mahaifi 500 na manzo Allah tun daga annabi adam amma kowanne uba na manzo Allah ko uwa wanda tsatsan sai shiga ciki to an yi shi ne da aure ingantacce to shi yasa an yake cewa ana ciran ka ana cire ka daga tsatso zuwa ga wani tsatson zamani wato bayan zamani har da yau wato shine shaida ya taro wato gidanka daga hindiba hindiba wato to hindiba wato ana cewa mata ce tana da cikin ta matar kaka mazala ce wato bisa ɗaukaka wato ɗaukaka maɗaukakiya wanda har duwatsu masu tsoron tsayi suka zama a ƙarƙashinsa saboda girman ɗaukakansa yayin da wato aka haife ka duk ƙasa ta haskaka kuma sasuni sun haskaka da haskenka ku kuma muna cikin wannan hasken kuma mu muna cikin wannan hasken a cikin kuma wato wato kana kutsawa cikin wato wannan haske da kuma tafarki wato na shari'a sai yake cewa wani kuma yake cewa ya mustafa min qabl da shi'atu adin wal qawl lam tuftalahu ablaqu ayru makhluqan fana kama anna ma asna ala ala akhlaqal halaqu ya abun zaki eh tun gaban wato a halicci annabi adamu kuma kasantattu ba a buɗe tun gaban a buɗe wa kasantattu buɗa wato kullallansu ma'ana ba a buɗe musu abin kullewarsu ba shin yanzu akwai wani abin halitta da zai nufi yabanka bayan Allah ma mahalicci ya riga ya gama yabanka ai ba wanda ya san yabe ka kamar yadda Allah ya yabe ka eh shi kuma shehu sai yace ni kuma sai na faɗa ina mai yaban sa nake cewa abadan tafuhu bi madhikal afwahu ya khayra man yantabuhu al awahu ya mustafa al aqwal qabla kiyanaha fardan laqad fuqidat lahu al ashbahu من أين يوجد كفؤه وشبيهه أزلا أراد أولاه هذا الله وهو الخليل هو الكليم وروه من أبدا تقدس لانفراد أولاه وهو البشير هو النذير وروه, ها وروه هذا الكون ما أعلاه ما أحلاه وهو المجيز هو الكريم وجوده إسلاه هذا الكون فهو جناه قد طالما استسقى الجمام بوجهه فالمصطفى كنز الأنام هداه بدر إذا قابلته ليس إذا نازلته باب يزيد نداه بل فوق هذا كله من جزئه من جزء عند الكل ما أدناه فلذا إذا رام البليغ ثناءه ما نال من مده الجناب مناه يا مصطفى الأكوان أبد جنابكم برهام فاشفاء فيه ما أجناه أخرجه من ليل الجهالة واكسر لإيداء كي هذا ما يهواه أذكر صلاتي ألا السلام مسر... مع السلام مسرمدا للمصطفى المرجوي فيض هباه والآل والأصحاب ما داء دعاء يا خير من ينتابه الأواه shi ke da shi yake cewa titir ba kuna suna yin furci da yabanka ya fiyayyen wanda mai kai ƙara yake komawa gare shi ya zaɓaɓɓen kasantattu tun gaban ai kasantattun wato makaɗaici wanda aka rasa wato masu kama gare shi ina za a samu kininsa da mai kama da shi bayan ubangiji tun azal wato ya nufi ɗaukakarsa shi ne badaɗi shi ne abin zance da shi na Allah shi ne ruhin wato shi wane ruhu wanda ruhin da wato ɗaukakarsa ta tsarkaka saboda wato kaɗaitakarsa a madarsa tattar shi ne wato mai albishir ga wanda ya ji shi shi ne mai gargaɗi ga wanda ya saba masa shine ruhin wannan kasantattu baki daya mamakin daukakarsa mamakin wasokensa shine mai ceto shine mai karamci shine baiwar gyaran wannan kaunin baki daya shine kuma wadatarsa da yawa dai wato shi kansa girgije ya nemi shayarwa da fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Mustafa abin zabi shine taskar talikai kuma shine shiriyarsa shi manzan Allah wata ne idan ka fuskance shi zaki ne idan kai fito na fito da shi in kai fito na fito da manzan Allah zaki ne zaki ne kuma shi kogi ne da yake kwaranyo da baiwarsa bai dai manzan Allah yana burbushin wannan baki ɗayansa kai juz'i bari dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana burbushin wannan baki ɗaya daga juz'insa ne shi kuma juz'i wato daga baki daya mamakin koma bayansa mamakin koma bayan juz'in daga baki daya saboda haka idan mai balaga ya nufi yaban manzo Allah to shine balagan nan ba zai samu abin neman sa ba daga ban wannan fagaci da manzo Allah ya zaɓaɓɓen kasantatu bawan fagacin ku barhama shine yake yaban ku ka yi ceto gare shi ga abin da ya ɗaka na laifi ka fitar da shi daga daren jahilci ka yawaita wato baiwa gare shi domin ya rabauta da abin da yake nema mafi tsarkin salati da sallama wato tabbata ga abin zaɓi fitar har abada wanda ake ƙaunar kwaranyan baye-bayensa kuma su tabbata ga alayensa da sahabbansa muddin dai mai kira ya kira ya ce ya wanda mai kai ƙara yake komawa gare shi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبحانه وتعالى والمعادي الأسراب المسلمين وعلى آله أقربه بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an karɓo daga an rawaito daga gare sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine haske na daga haske na Allah ya halitta kowane abu an karɓo daga sayin na umar allah ya dagare shi yake cewa shugabanmu manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana mai zance gare shi yana cewa ya kai umaru ka san waye ni ni ne wanda allah ta'ala ya halicci haske na tun gaban ya halicci kowane abu hasken na ya zama yana ya yi sajjada gare shi da ya masa sajjada hasken na ya wanzu a cikin a cikin sajjadar shekara ɗari bakwai farkon wanda ya wa allah tabaraka wa ta'ala sajjada farkon wani abu da yau Allah sujada shine haske na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban faɗi wannan dan alfahari ba ya umaru kai ya umaru ka san ni waye ni ni ne wanda Allah ta'ala ya halitta al'arshi daga wato haske na ya halitta kursi daga haske na ya halitta allahul mahfuz daga haske na ya halitta alqalamin kudura daga haske na ya halitta hasken wato maganai daga haske na ya halitta hasken hankali da wanda yake kan duk halitta baki ɗaya daga haske na ya halitta hasken ma'arifa a cikin zukatan mumine daga haske na yace ban faɗi wannan dan alfahari ba ya umar ya kai umar ka san waye ni ni ne ba wanda saboda ni Allah ya riƙe alƙawarin annabawa da manzanni da al'ummatai cewa su tabbatar su furci da annabta ta kamar yadda muka faɗa ɗazu kowa sai ya yarda da manzala za a aiko shi eh kuma in yazo ya sanar da shi cewa yana zuwa ba a saurare shi kuma su yi wasiceceniya da shi da ni tsara bayan tsara Allah ta'ala ya yi girma ya buwa yake cewa ka tuna yayin da Allah ya rika alƙawarin annabawa yayin da su idan na ba ku littafi da hikima sai manzo ya zo muku yana da gaskata ga abin da yake tare da ku daga kamanninsa da sifarsa za ku imani da shi kuma za ku za ku taimake shi to suka furci da wannan suka tabbatar cewa za su yarda da shi za su yi wato yarda da annabtarsa kuma za su yi imani da shi to shikenan Allah sai yake cewa Allah azumin kani yake cewa shin kun yarda kun yi furci kun tabbatar da cewa zaɓaɓɓe na daga halitta ta kuma tsarkakakke na shine Ahmadu shugabancin annabawa shugaban manzanni masoyin ubangijin da kai kun yarda da wannan suka ce sun yarda kuma shine hujja Allah a bisa halitta baki daya kuma kuka riki wannan alƙawari gare ni da alƙawari na sai suka ce eh mun yi furci mun yarda sai Allah ya ce da mala'iku ku shaida ni ma ina tare da ku daga cikin masu shaidawa cewa zaɓaɓɓe na daga halitta ta kuma tsarkakakke na ba shine fa Ahmadu yana zuwa duk wanda ya juya ya bada baya bada zalika bayan wannan to wanda tare su ne fasikai wanda ba su yi da wannan ba ba yake ban faɗi wannan nan alfahari ba an karɓo daga sayyid na jabir dan abdullahi Allah ya dade shi Allah ya dade su yake cewa na ce ya rasulullahi ya manzo Allah uba uwata da uwa ubana da uwata fansarka babarin farkon abin da Allah ta'ala ya halitta kafin ya halicci komai sai manzo Allah ce ya kai jabiru dan dai Allah ta'ala babu shakka ya halicci wato hasken annabin kafin ya halicci kowane abu sai ya sanya wannan haske yana kewayawa da ikonsa duk inda Allah ta'ala ya so to lokacin da ya halicci wannan hasken kuma hasken yake kewayawa a wannan lokacin wato babu allan lahul mahfuz babu alƙalamin kudura ba aljanna ba wuta ba mala'iku ba sama ba ƙasa ba rana ba wata ba aljini ba mutum ba kowa sai hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yayin da Allah ya nufi ya halitta halitta sai ya raba wannan hasken gida hudu a juz'i na farko sai ya halitta alƙalamin kudura a juz'i na biyu ya halitta allahul mahfuz a juz'i na uku ya halitta wato al'arshi to duk wannan abin da shehu ya faɗa a wannan farkon abin da aka halitta alƙalamin kudura sannan lahul mahfuz sannan kuma al'arshi kowanne saboda ba lokaci za a faɗi dalilin da Allah ya sa su aka fara halitta kuma su aka fara halitta a cikin haske na farko dunkulan hasken na farko domin dunkulan haske haske na farko shi aka raba gida hudu aka ɗau na farko aka halitta alƙalamin ƙudura aka ɗau na biyu aka halitta allahul mahfuz aka ɗau na uku aka aka halitta al'arshi kun ga a nan za a ɗau alƙalamin ƙudura a rubutu akan allahul mahfuz a rubuta ma kana wa ma ya kunu duk abin da zai kasance da abin da ya kasance baki ɗaya za a rubuta da al'ummatai har zuwa tashin alƙiyama ba abin da babu to saura kaso na hudu to kaso na hudun nan sai kuma ya kuma raba shi gida hudu daga na farko aka halici sammai daga na biyu aka halici kastai daga na uku aka halici aljanna da wuta to na hudun wato rubu'i rubu'i kenan sai aka kuma kasa shi gida hudu daga juz'in farko aka halici wato hasken maganan muminai daga na biyu aka halicci hasken zukatansu shine wato sanin Allah tabaraka wa ta'ala daga na uku aka aka halicci hasken ɗeba kewarsu shine tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce wace sai na faɗa ina ne ban manzo Allah yana cewa alal mustafa al mukhtar mimma ashar al jidi salatun wa taslimun min al kulli wal ba'd salati da sallama su tabbinal kulli daga dukkan walba'ar da shafi su tabbata bisa mustafa abin zaɓi abin zaɓi daga wato tasashen albir farare اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلنا به من خدامه وأحبابه وأنصاره وانصرنا به وأمناته وقنا جميع النوائب والآفات والمصائب والمعايب والهموم والغموم برحمتك يا أرحم الراحمين yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi halitta annabi Adam uban talikai kuma ya bashi matukar buwaya da alfahari sai ya halitta shi da ikonsa maɗaukaki sai ya busa masa daga ransa sai ya ɗau wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa shi wato a cikin tsatsansa sai ya umarci mala'iku su sajjada gare shi kuma ya ajiye shi ya zauna da shi a cikin aljanna sai mala'iku suka zamo suna tsayawa a bayan annabi Adam suna yin sahu sahu suna kallo zuwa ga hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Adam ya ce da ubangiji ya ya ubangiji me ke ga waɗannan mala'ikun suke tsayawa a bayana suna yin sahu sahu sai Allah ta'ala ya ce ai suna kallo ne zuwa ga hasken Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zan fitar da shi daga wato tsantsanka shine cikamakin annabawa da manzanni tsiran Allah ya tabbata gare su baki daya sai annabi Adam ya ce ya ubangiji ka sanya wannan haske ma a gabana har dai ya zama wato mala'ikun nan suna fuskanta ta ba su rika bani baya ba sai ubangiji ya ɗauko wannan haske sai ya sanya shi a goshinsa sai zama da mala'iku suna tsaya a gaban adamu suna yin sahu sahu suna kallo suna jin daɗi zuwa ga hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma hasken yana haskawa a goshinsa kai ka ce rana da wata sai annabi adamu ya ce ah ya ubangiji ai ni ma ina son wani rabo na wannan hasken ya kasance tare da ni ka sanya shi man abu giran da ni ma zan rika gani tunda an sa shi a goshina ba ganin sa zan rika ba amma a sanya shi a inda zan rika ganin sa shikenan sai Allah ta'ala ya ciro wannan hasken daga goshin sa sai sanya shi a dan yatsan sa sababa a hannun sa na dama to annabi Adam sai zamo yana tasbihi kuma wannan hasken shi ma yana tsarkakewa Allah tabaraka wa ta'ala sai a cikin dan yatsan sa saboda haka aka ambaci wannan dan yatsan musabbiha sai annabi Adam ya ce ya ubangiji shin akwai wani abu da ya saura a cikin wannan haske sai Allah ta'ala ya ce eh akwai hasken sahabbansa sai annabi adam ya ce ya ubangiji ka sanya sauran a sauran yan yatsu na mana sai ubangiji ya sanya hasken sai na abubakar a wusta hasken sai na umar a dinsar hasken sai na usman a hinsar hasken sai na ali a ibhama اللهم صل على سيدنا محمد
ولا إلى صراط المسلمين وعلى آله حق الجمال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين واجعلنا بجاهه من المصطفين الأخيار وجندك المنصور وأمتنا على محبة هذا النبي المختار وبأسنا وحشرنا في زمرة أصحابه في أعلى إلينا to sai wannan haske dai bai wuce ba yana ciruga yana ciruwa a cikin tsatso tsarkaka tun daga annabi adam zuwa shi zuwa idris zuwa ibrahim khalil zuwa isma'il zuwa ga wato mahaifu tsarkaka wato wata uwa daga cikin uwayen manzo Allah bata afku cikin wato sha'anin zina ba da dai wani abu mai bujurwa na jahiliya bai bujuro wa ɗaya daga cikin su ba tun daga annabi adam har zuwa mahaifinsa sayyidina abdullahi dan tsarkakewa ga shi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an aiko ni a cikin fiyayyen tsare kun bani Adama tsara bayan tsara wasu makurdai ba su rabu sai na kasance daga mafificin su Imam al-Busiri Allah ya rahama gare shi yana cewa lam tazal fi dama'ir al-kawn tuhtaru laka al-ummahat wal aba'u ma marat fasaratun min ar-rusul illa basharat qawm hadhika al-anbiya yanzu muka karanta wayannan baitocin a cikin hamziya muka fassara su baka gushe ba tun kana cikin boyayyin kasantattu ma tun kana cikin tsazo ana zaben maka uwaye da ubaye babu wani zamani na manzo da ya shuɗe sai sun yi a albishin mutanen su albishin suna cewa ga kanan zuwa اللهم صل على سيدنا لما تركنا في الهجر الهجر
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العزيز
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلنا بذلك النور سولك له عن كل جائل من نفس وهوى وشيطان ودنيا حتى نزلك الصفاء الحقيقية والتزكية التامة ونزلك سرك المسونة وإلمك المخزون آمين هيا يندى وتبين الجسم الله نتربايا يزو a cikin alam na bayyana da saba misali kamar yadda ya riga ya a cikin ilimin Allah kadimi dama da'iman muna faɗa cewa wannan haihuwar manzon Allah ba shine farkon halittarsa ba eh shehu yana cewa fa awwalu khalqillahi nuru muhammadin wa halal aslabin ladina qad aslamu wannan a haife shi wato ya gudana a cikin ilimin Allah kadimi dan ya zo ya mubashara wa'annan aikace aikace amma mazala tun Allah ya halice shi kamar yadda Allah ya riga ya yi komai wata rana malaika Jibril ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake tambaye sai ce shi Jibril shekara ka nawa sai ce wallahi ya rasulullahi ban sani ba ban san adadin shekaru na ba shikenan sai manzo Allah sai Jibril yake cewa amma ya rasulullahi ka san saurariya mai haske iri kaza ta waje kaza sai ce eh na san ta sai ce ka san ya rasulullah in ta fito ta ɓuya ba a kuma ganin ta sai shekara dubu saba'in sai ce eh sai ce to ni kuma na ganta so dubu saba'in in ji malaika jibrilu idan ta fito ta ɓuya kan ta sake bayyana sai an shekara dubu saba'in to shi kuma ya ganta so dubu saba'in sai manzo Allah ya ce wallahi jibrilu wannan tauraruwar haske na ce ya rasulullah to saboda haka wannan ana magana ne haihuwarsa da a haife shi amma ba za la tuni Allah tabaraka wataala sun kamar yadda muka faɗa a baya daga haskensa aka raba aka halitta duk wani abin halitta to yayin da Allah ya nufi ya bayyana shi kamar yadda ya gudana a cikin ilimin Allah kadimi sai ya haskaka wato haskensa a goshin sayyidina Abdullahi dan Abdul Muttalib an rawaito daga sayyidina Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi je wata rana yayi bacci a wani dare a cikin kwarin Makka sai ya gani a cikin a cikin bacci kai ka ce wani sarsari ne fari ya fito daga cikinsa daga jikinsa yana da wato baki guda hudu wannan sarsarin baki ɗaya ya tokare mahudar rana ɗaya kuma ya tokare mafaɗar rana baki ɗaya kuma wato ya tokare haɓa sama baki ɗaya kuma sai zama da ya zama wato itaciya koriya kowane ganye daga cikin wannan wato itaciyar wato ya zama haske kuma mutanen mahudar rana da mafaɗar rana gabar da yamma duk suna inuwantuwa da wato inuwan wannan itaciyar yayin da wa gari sai ya tambayi masu fasarar mafarki ga wannan mafarkin da ya sai suka ce da shi a in dai wannan mafarkin naka gaske ne to shi kenan wanda ahalin sammai da ƙasai za su yi imani da shi to da zai fito daga tsantsanka wanda za a yi imani ƙasa da sama duk za su yi imani da shi to zai fito daga tsantsanka idan dai kai wannan mafarkin da ka faɗa gaskiya ne kuma zai kasance annabin ƙarshen zamani to yayin da Allah ya nufi ya ciro hasken shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai motsa zuciyar mahaifinsa sayyidina Abdullahi bin Abdul Muttalib ya aure aure bayan wato mata kyawawa masu daraja sun neme shi wasu ma sun neme shi akan kansa eh kuma sun ba shi dukiya mai yawa ya inganta cewa wata mata wata rana ta faɗa masa wani ne take cewa da shi ka zo ka afka min zan baka misalin abin da aka fanshe ka abin da aka fanshe shi shi sai na Allah ya raƙumi ɗari raƙumi ɗarin nan muna faɗi kayan yadda aka yi wannan fansa wato lokacin da sayyidina abdul muttalib ya yi mafarki ya yi ru'uya a ru'uya yana bacci sai ya mafarki aka ce masa haƙa mazmunatu sai ya farka yake cewa to me mazmunatu sai ce kai ni ban san mazmuna ta sai koma bacci sai aka ce ni haka ɗaya batu sai kuma farka sai ce to me ɗaya batu sai ce kai ni ban san ɗaya sai kun ko koma bacci sai kuma mafarki aka ce da shi kai haka zamzam mana sai yana farkawa sai ce a wannan mafarki gaske ne zamzam dai na san shi rijiyar kakan mu ce amma a ina take ai ba mu san yanzu inda take ba sai ji hatiji yana ce mata ka haka yana ce masa ka haka zamzam tsakanin isafu da na'ilat wasu gumaka ne a gindin Ka'aba zaka je ka samu gidan tururuwa wasu sun umra sun soke raƙumi sun zube tilbi a wajen to a nan rijiyar ta da gari ya waye sai sai na bulbul sai ya taho Ka'aba da ya zo Ka'aba ko ya zo tsakanin wayannan gumaka shikenan sai ya samu ko wasu mutane sun yi umra sun juye tilbi a kusa da gidan tururuwa sai ya ɗauko kayan aiki dama yana tare da ɗansa kwaya ɗaya a lokacin shine Harus da ya zo shi kenan ya share wannan tumbi ya share kan gidan turuwa ya fara hatsa zamzam sai manyan ƙurayshawa irin su Abu Jahil su Umayyah bin Halab su Abdullah bin Gidan suna zaune a darin Nadwa sai suka hango shi yana haka sai suka taso suka ce ah ya sayi da Qurayshin me kake yi sai ce zamzam nake haka sai suka yi masa dariya suka ce waye san yanzu inda zamzam take shekara 100 ba a san inda take ba ya za a yi ka haƙa ta wannan ai lalibe kawai kake sai ce a ni Allah ya nuna inda take saboda haka zan haɗa ta sai suka yi masa dariya suka koma a to yana cikin haka yana haka ba sai ga bakin rijiyar zanzan ya bayyana ba sai bakin ta ya bayyana to fa da suka tazo suka ga bakin ta babu shakka abinda tarihi ya tabbatar cewa ga yadda take sai suka ga ya bayyana sai suka ce a ba za mu yadda ba sai ce ni Allah ni Allah ya ce mu haka ba zan hada ku a ciki ba ha da ya ci gaba ba sai gashi yana fito da wa'ansu wato gumaka na barewun zinare wasu barewa ne aka yi su gumcin su aka yi da zinare to duk suna daga cikin abin da aka jefa tarihi ya tabbatar duk an jefa su a cikin rijiyar an binne da su aka binne rijiyar to fa suna ganin wannan sai suka tabbatar wannan rijiyar zan sai suka ce to wallahi ba za mu barka kai daya ka haka wannan rijiya ba dan in ka haka ta kai kadai sai a zo ana cewa alfahari naka ne da mu za mu hada gina ka shi kuma zai ce wallahi ba za ku ba mu hadu da ku ba ni Allah ya nuna wa kuma na zo na fara kuka yi min dariya su sama haka ni kadai zan yi sai suka ce su ba su yadda ba to dama a wannan lokacin tunda babu ahli fatarati ne fatara ce babu babu manzo duk abu in ya rikice gurin boka ake tafiya shi boka sai warware tunda aljani zai zo musu da labari sai su warware musu sai suka je to aje gun boka akwai wata boka ana ce mata kudayya sai suka ce to aje gurin ta shikenan aka tafi aka tafi ana cikin tafiya shikenan kan aje gurin ta sai guzurin su ya kare ruwan su ya kare dan ruwan su na sha bai fi dan tulu guda ɗaya ba sun zauna suna hutawa sai kai Abu Jahil sai kace da da sayyidina Abdul Muttalib yace ya sayi da ƙurashin ya kamata mu tashi mu karasa nan fa ba ruwa ne da mu kuma wurin nan fa ba ruwa ne a gurin nan ba idan muka yadda muka shanye wannan ruwan ba mu da ruwa kuma mu karasa garin da zamu ba ba za mu samu ruwan sha ba halaka za mu to sai Abdul Muttalib yace to ai sai mu tashi da Abdul Muttalib ya tashi yana dukan taguwarsa tana tashi tana kartar ƙasa sai ga ruwa ya bullo sai kiran su Abu Jahil sai suka haɗu suka ce ruwa a nan wajen cikin Sahara to tunda Allah ya baka wannan ruwa a nan to ba sai mun je wajen ta ba mun yarda ko ma kai ka haka zanzan kai Allah ya bawa to shine sai sai suka koma sai suka ce amma muna da sharadi guda daya ba za mu haka tare da kai ba amma za mu rika taimaka maka gwagwaran abin da ka nema duk sanda kake neman wani taimako ka ga mana za mu taimaka maka sai ce to shikenan shi mai ya yarda da wannan shikenan sai ya zaura yayi tunani sai ya ga wato abin da yasa ake wato kare ake kaucewa baba a cikin al'umma sai in an gaina da 'ya'ya manya to shi kuma a lokacin bai da 'ya'ya manya dan sa ɗaya ne Harisu kuma karami ne sai ga cewa duk wannan abin da su Abu Jahil suka yi masa saboda sun ga bai da manyan 'ya'ya ne da za su kare za su kare masa mutuncin sa to shine anan sai ya addu'a yace Allah ina roƙonka ka bani 'ya'ya in ka ban 'ya'ya maza suka kai goma to zan yanka ɗaya saboda ibada gare ka shikenan ku Allah ya ansa addu'arsa bayan ya gama haka zanzan Allah ya ta bashi 'ya'ya. ya ba shi su wato abu talib su abu lahabin ya ba su su hamza ga su su abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta haihuwa shikenan ran nan bayan duk sun girma domin a ruwaya ma ingantacciya an ce shi sai na abdullahi ma shine karamu a wata ruwaya cewa zan yanka na ƙarshe a wata ruwaya aka ce cewa zan yi ƙuri'a duk akan wanda ƙuri'a ta fito zan yanka shi dan ibada gare ka to ana nan ana nan to a gaban su Abu Jahil ne sai suka rika tsokanar sa ya sai da Qurayshin ba za ka shiga bakantan ka bane nan sai ya shiga gida sai tara ƴaƴansa sai suka tawo gindin Ka'aba shi kenan sai ya ƙuri'a sai ƙuri'a ta haukan Abdullahi sai ya ƙuri'a wa zai yanka sai ta kuma hawa kan Abdullahi ya kuma ƙuri'a wa za a yanka sai ta kuma hawa kan Abdullahi shikenan yace ya sallama da ƴan uwansa ya sallama da su sai ya janyo shi ya zo da shi ya kwantar da shi ya ɗauko wuƙa zai yanka shi shi yasa ake cewa da manzala ibnu zabihaini annabi isra'il da abdullahi can sai sa abu yayin sai sa hango an kwantar da yaro za a yanka sai suka tafi sai da kwanci mai zaka yi yace ba kancan nan da kuka tunan shi zan yi ba na ce da Allah zan yanka ɗana ba kance ba sai suka ce a'a ai wallahi ba za mu barka ka yanka ɗanka ba yanzu yau in muka barka ka yanka wannan yaron muna nan kowa zai rika fitowa da ɗansa ya zo zai yanka ba mu isa mu hana ba za a ce an ganka kayi sai ta ce ni ko tunda ne wa Allah ba kance sai na yanka sai suka ce mu kuma wallahi ba za mu baka yanka ba shikenan sai aka yi ta jayayya sai shawara ta yanke a koma dai gun wannan boka ta yanki hukunci shikenan sai suka debi kayan su baki ɗin sai suka tafi gun kudayya suna zuwa gun wannan boka sai suka ce wannan shugaban mu ne shine shugaban maka yayi bakance zai yanka ɗansa kuma ya fito da shi zai yanka mu kuma bamu yadda ba zai yanka ba akwai wata mafita sai ta ce ina yaron sai aka zo da Abdullahi aka ajiye sai ta ce to ku je masauki sai gobe ku dawo amma ina uban wannan yaron sai aka ce gashi sai ta ce kai ka dakata ku ku fita sai Abu Jahil ya ce ah sai za a ce mu da muka zo da ƙarya mu mu fita shi ya dakata sai dai mu dakata ko me zaki faɗa ki faɗa a gaban mu sai ta ce to abin da nake so in gaya maka ka je ka kula da wannan ɗan naka ya sunansa yace Abdullahi yace yadda za ka tsowarci wani abu ya taɓa idanka shi ma kai tsoro kai ya taɓa shi amma ku je ku kwana gobe ku dawo suna fita sai aljanninta mai kawo mata labari sai ya zo sai ya ce ke wurin shawar nan sun zo gunki sai ta ce eh sun zo sun zo akan yanka yaron na ko sai ta ce eh akan yanka shi suka zo sai ce to gobe in sun dawo su ba su fatawar lalle a yanka yaron nan sai ta ce a kai jinni ka ce a yanka yanzu wannan yaron abdullahi ne ba baka san shi ba baka ga me yake dauke da shi ba ta ce a da yake dauke ita baka ga shi da hasken annabin karshen zamani yana jikinsa ba ta ce to ai saboda in mun yanka shi mun gama da wannan hasken sai ta ce da shi to yanzu kana da kan abinda Allah zai bayyana akwai wani ƙarfi da ya isa ya bice shi tun da Allah ya nufi hasken zai fito daga wajen kana jin akwai wani abin da zai hana sai ce ke ba ruwana kawai ki bada fito a yanka shi in baki yanka shi ba ni zan yanka shi ta ce to shikenan washe gari suka dawo da suka zo sai ta ce Allah ya fansi ɗanku nawa ce diyar rai a wajenku in an kashe rai ana neman diya ba kisashi za a yi ba sai suka ce raƙumi goma ne sai ta ce to ku je ku sa raƙumi goma ku ajiye Abdullahi a buga ƙuri'a idan ƙuri'a ta fito akan Abdullahi ba akan raƙumi ku ƙara goma idan kuma ta kuma fito akan Abdullahi ba akan raƙuma ba kuma ku kuma ƙara goma ku ta ƙara goma goma goma har sai ya fito akan raƙuma sai ku yanka wannan raƙuman su ne fansa Abdullahi sai ce kuma kamar yadda na gaya maka jiya jita ka kiyaye wannan yaron ka kiyaye yadda za ka kiyaye idanka ka san dai ba ka son idanka wani abu ya taɓa shi to ka kiyaye ɗan nan sai ce na gode mun gode mun gode sai suka ce nawa ne ladanki za mu biya ki sai ta ce an yi lada na yana ga Allah ba zan karɓi komai ba shikenan suka tashi suka sallama da suna fita wannan aljani ya zo ya kashe ta shikenan suka dawo maka aka je aka tarkato raƙuma aka zube aka kawo abdullahi aka ajiye gindin kaba aka ɗebo raƙumi goma aka yi ƙuri'a sai ta fito kan abdullahi aka ƙara goma ta fito kan abdullahi ya kai talatin kan abdullahi arba'in kan abdullahi kai bata fito akan raƙumi ba sai da ya kai raƙumi ɗari sai abu mutsalin ya ce wallahi ban yadda ba sai an kuma bugawa aka kuma buga ƙuri'a ta kuma fitowa akan ɗari ya ce a sake ne aka kuma sake aka fito akan ɗari ta ce wallahi ce wallahi da ya kai raƙumi dubu sai na biya don ya tsira to dai shi kenan ya buga sau uku tana kan raƙuma shi ne aka soke raƙumi ɗari suka zama fansar sai da abdullahi to shi ne wannan mata da ta nemi ya afka mata ta ce ta zo za ta ba shi abin da aka fanshe shi shi ne raƙumi ɗari kun ji raƙumi ɗari a sharariya za ta bayar eh saboda ya afka mata saboda wannan raƙumi ɗari shi ne aka fanshe abdullahi da shi to shi ne sai zama na sai na abdullahi bai kula ta ba to da ya aure na na amina ta tare tana tarewa aka cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma biyo wannan hanyar kofa gidan wannan matar tana zaune ya huce sai ba ta yi masa magana ba ya kuma ce a sai mamaki shi matan nan mutum magana sai kuma dawowa ba sai masa magana ba sai kuma tafiya ba sai masa magana sai da yake ke ya maki mun magana ba yau ne ran nan na huce kin bijirar da wani abu ya kike shiru yau ta ce ina ai hasken da daga ran nan babu ya tafi wannan hasken to an riga an ciki da mazala lokaci haske ya shiru daga wajensa ya tafi gombe shi to shine sai mana sai sai ina abdullahi yake cewa da matar أما الحرام فالممات دينه وجد لا إلا فأستدينه فأستدينه والهر يعني إرنه ودينه فكيف بالأمر الذي تبينه yace ɗaya wato da ya zai kewa haram gwanda ya mutu abin da yake nema ba babu magana halarci a cikinsa balle in nemi bayanin halarcin yace kuma ɗa cikakken ɗa yana kiyaye mutuncinsa da addininsa sai ya mutum zai abin da kike nema sai yake da na amina yake da mahaifiyarsa da na fatima yake cewa ina son ki nemo min mata kyakkyawa mai kwarjini kuma yar dangi tace wallahi na yi murna da wannan abin da ka faɗa muna girmama abin da ka faɗa ya ɗana sai ta kewaya cikin dangin ƙuraishawa ba wanda ta ƙayantar da ita wato ta aura masa sai na na amina ƴan wahab shikenan aka je aka yi magana aka aurawa sai na abdullahi na na amina ta tare tana tarewa sai ta ciki da shugaban talikai shugaban na farko da na ƙarshe an karɓo daga sahalu ɗan abdullahi yake cewa yayin da Allah ya nufi halittar shugabanmu sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin nan amina daren rajab ne ya zama daren juma'a ne sai a yau mutum ne ridwanu ne tsaron aljanna yace bude aljanna firdausi sai ne kira ya kira a cikin zamai na karshe ko sani hasken nan abun taskacewa abun boyewa wanda daga shine annabi mai shiryawa zai fito to zai tabbata a wannan dare a cikin mahaifiyarsa wanda a shine halitta za ta cika zai fito zuwa ga mutane yana mai albishir ga wanda ya bi shi ne gargaɗi ga wanda ya saba masa an karɓo daga alkal akhbar Allah ya dade shi cewa lamarin da sha'anin an kira wato a wannan dare a cikin sama da fadinta da ƙasa da buguguwanta cewa harshen nan abun ɓoyewa wanda daga shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito to zai tabbata a wannan dare a cikin nana Amina farin ciki ya tabbata gare ta farin ciki ya tabbata gare ta shikenan sai wato dukkan wato gumakan duniya suka waye gari sun kibe kullai sun zama suna cikin fari mai girma shikenan ana ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ƙasa ta kore itatuwa suka yi ƴaƴa wato yalwa ta zo musu da kowane sasanni kai har aka ambaci wannan shekara wacce aka yi ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ambace ta shekarar buɗi wato kuma da farin ciki an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya da su yake cewa yana daga cikin da abin da ya nuni cewa ai na Amina ta ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kowace dabba daga Quraysh sai da ta furci a wannan dare tace an yi ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse da ubangijin Ka'aba shine shugaban duniya shine fitilan mutanen duniya da lahira ba wani gado na wani ne mulki daga masu mulkin duniya sai da yawaye gari ya kife eh namun dawa suka rika gudu na gabas suna tafiya yamma na yamma suna tafiya gabas suna yau juna albishir cewa an yi ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan dabbobin kogi shashin su ya rika wato shaki albishir cewa an yi ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana da wato kira daga cikin wato wato watannin haihuwarsa yana da kira a sama yana da kira a ƙasa cewa ku yi farin ciki ya yanzanta abul qasim mai albarka mai albarka ya bayyana an karɓo daga shashin malamai cewa na na amina Allah ya da ita ta ba da labari cewa ita yayin da ta ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Rajab ne sai ta ga wani mutum da kyakkyawan fuska mai daɗin ƙanshi yana cewa marhaba bika ya Muhammad sai ta ce da shi waye kai sai ya ce ni ne Adamu uban talikai sai ta ce da shi me kake nufi sai yake ke albishir ya ke amina hakika kin yi ci da shugaban talikai kuma alfaharin rabi'ata da mudar sai take cewa na amina tace yayin da wato wata na biyu ya zo shikenan sai wani mutum ya shigo a gare ni ya ce assalamu alayka ya rasulullah kace sai nace da shi waye kai sai yace ni ne shi su tace sai nace da shi me kake nufi sai yace ki albishir ya ke amina hakika kin yi ciki da ba abucin tawili da hadisi tace yayin da wato wata na uku yazo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alayka ya nabi Allah tace sai nace da shi waye kai sai ce ni ne Idrisu tace sai nace da shi me kake nufi sai ce ki almashi da ke amina hakika kin yi ciki da annabi wanda yake shugaba tace yayin da wato wata na hudu ya shigo yazo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alayka ya habiballah tace sai nace da shi waye kai sai ce ni ne Nuhu tace sai nace da shi me kake nufi sai ce ki almushi da ki amina hakika kin yi ciki da ma'abucin nasara da buɗe buɗe tace yayin da wato wata na biyar ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alayka ya safatallah tace sai nace da shi waye kai sai ce ni ne hudu tace sai tace sai tace sai tace da shi me kake nufi sai ce ki almushi da ki na amina hakika kin yi ciki da ma'abucin ceto wanda yake mai girma a kuma raƙau a kuma wato yini wanda aka yi alƙawari ya tace yayin da wato wata na shida ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alayka ya rahmatullah tace sai nace da shi waye kai sai ce ni ne ibrahimul khalil tace sai nace shi ne kake nufi sai ce ki albishi ya ki amina hakika kin yi ciki da annabi wanda yake mai girma tace yayin da wata na bakwai yazo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alayka ya man astarahullah sai tace da shi waye kai sai tace da shi waye sai al'amira tace da shi waye kai sai yace ni ne isma'ilul zabe tace da shi sai tace da shi me kake nufi sai ce ki albishi ya ki amina hakika kin shi da kin ciki da annabi mai rinjaye kuma kyakkyawa sai yayin da wata na ta kofe zo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alayka ya khayratallah sai sai nace da shi waye kai sai ce ni ne Musa dan Imrana sai ta ce sai na ce da shi me kake nufi sai ce ke almusu da ce amina hakika kin yi ciki da wanda za a saukan masa da alqur'ani ta ce yayin da wata na tara yanzu sai wani mutum ya shigo gare ni ya ce assalamu alayka ya khatima rasulullah dan alqurbu minka ya rasulullah ta ce sai na ce da shi waye kai sai ce ni ne isa dan maryam ta ce sai na ce da shi me kake nufi sai ce ke almusu ya ce amina hakika kin yi ciki da wanda yake annabi ne wanda yake abin girmamawa annabi kuma dai abin girmamawa sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تقديره إلى عباده سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبشر النبي ما كتمناه وما تلوناه وهب لنا بذلك البشارات في كل طرفة وفي كل لحظة يا من أمره بين الكاف والنون يا من يقول لشيء كن فيكون ابن إسحاق يا رويته wannan ibn Ishaq masanin sira ne sosai za a rika jin yana yana ba da labaruka da dama to yayi rawaito cewa na Amina Allah ya ji ta ce ni ban yi hasashen ma cewa ni na yi ciki da manzala ba ta ce ban samu wani nauyi ba ko wani marmari kamar yadda mata masu ciki suke samu sai dai kawai ni dai ban ga wato hailata ba lokacin da wato hailata za su zo sai daga banganta ba sai wani mutum ya zo min ina tsakanin mai bacci da mai farke sai ya ce hal shin kin san kin yi ciki da shugaban talikai shikenan ta ce shikenan sai ya saurara mu sannan na ciki da shi zo giyan wannan kuma bai sake zuwa ba sai saurara mu sai da haihuwa ta ta kusa sai wani ne zuwa ya zo min sai ke cewa da ni ki ce izhu lil wahidi min sharri kulli hasidi thumma samihi muhammadan yace ki ce ina neman masa tsari da Allah makadaici daga sharrin dukkan mai hasara sannan kuma in kin haife shi ki ambace shi muhammadu an rawaito cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi izini a wannan shekarar ga dukkan matan duniya kan wata mace ta yi ciki sai da ɗa namiji don girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka yi masa wannan babu wanda aka yi masa wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nana Amina ta ce yayin da na ciki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya zamo daren juma'a ne a cikin watan Rajab ba wani gida a Makka da ya saura sai da haske ya shiga wannan gidan a farkon dare daga cikin watannin wato ciki da shi shikenan sai ginin kisra ya rawa a cikin wata na biyu dukkan kasantattu sai suka shiga suka cika da farin ciki a cikin wata na uku sai ƙoramar nan ta saba wata shikenan ta yanke a cikin wata na hudu dukkan asirai ɓoyayyu shikenan sai suka bayyana a cikin wata na biyar sai ƙoramar nan ta sa wata ita kuma sai ta kwaranyo a cikin wato wata na shida sai wutan nan ta fara ta wata shekarar dubu ba ta taɓa mutuwa ba shikenan sai ta buce ta mutu a cikin wata na bakwai ginin nan na kisra ya tsage kuma kammansa na mulki ya faɗi daga kansa a cikin wata na takwas sai bakin cikin sa ya mama ya motsa sai tambayi malaman su da masu ibadar su sai suka ce da shi a ai wato maulidin dan adnani ne ya kusa shine kuma annabin karshen zamani shine wanda aka turanta a taura da linjila da zabura da furqan shine wanda za a sokan masa da alqur'ani to in dai wannan abin da wato kake cikin haka ne to wannan annabi lokacin sa yayi dan da a cikin alamun sa wanda muka karanta idan za a haife shi kambun mulkin ka zai faɗi kuma za ka yi bakin ciki kuma ginin kisra zai tsage kuma wutar farisa za ta kone to shine aka ce sai a aika sai an ce wutar farisa ta ta buce ƙoramar ta ta kwarayo shekaru ɗaruruwa ba ta taɓa kwarayowa ba ta samawatu kuma aka ce ta kaɗe ba ta taɓa ƙarfewa ba da aka kawo musu labari ya tara sai ga musu sai suka ce to to ka shiga taita yanka lokacin sa ya zo za a haife shi kwanan nan ne ko ma an haife shi za mu zo gaban insha Allah ko ranar suna kissa yadda aka yi tsakanin sayyidina Abdul Muttalib da sarkin Kisra mun taɓa yin ta ina jin kissa a nan ajiyar da suka yi yadda ya bashi labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo ran suna za mu ji ta eh ku ji yadda duk sun san manzo Allah tun kan haife shi kuma duk sun haddace alamun duk wani bai hude ko wani bai rasari wanda bai yarda da manzo Allah ba to ƙarya yake in dai a taurar da lijila ta gaskiya suke karantawa to duk akwai wannan a ciki kai ba ma sufan manzan Allah da kuma irin alamominsa ba har na sahabbansa ba akwai kamar yadda muka faɗa a ƙishin sayyidina Umar ta wuce to a farkon dare a cikin wata na tara shine watan Rabiul Awwal eh to shikenan sai na Amina farin ciki ya same ta ba sai ta cika da farin ciki ranar ɗaya ga watan Rabiul Awwal kenan a cikin dare na biyu sai aka yi mata albishir da samun abun muri a cikin dare na uku sai aka ce da ita hakika kin yi ciki da wanda zai tsaya da yaban mu da godiyan mu a cikin dare na hudu sai ta ji tasbihin mala'iku a cikin sama suna ta tasbihi ita kuma tana ƙasa tana ta ji saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare na biyar sai ta ga Annabi Ibrahim al-Halil a baccinta yana cewa da ita ce albishir ya ce Amina da wannan annabi mai girma ma'abucin daraja ɗaukaka a cikin dare na shida sai farin cikin ta wato ya cika kuma bai yanke ba bai rauni ba a cikin dare na bakwai hasken ta sai wato ya walƙa ya ɗaukaka wato hasken hasken yarda shikenan sai ya haska mata ya walƙa mata kuma wadata ta game ta a cikin dare na takwas sai ta je harshen farin ciki wato da farin ciki yana kira yana cewa ya ke amina eh haihuwar hasken haske wata watanni ya kusata a cikin dare na tara sai arzikin ta ya bayyana da wadata a cikin dare na goma sai mala'iku suka rude suna godiya da yabo ga ubangijinta kuma a cikin dare na goma sha ɗaya shikenan sai wato wahala a cikin dare na goma sha ɗaya shikenan wahala sai ta gushe mata a cikin dare kuma dare na goma sha biyu sai cikin nan ya motsa yana nufin zai sauka da naƙuda Allahumma salli ala sayyidina
Thank you.
الحمد لله رب العالمين واجعل هذا النبي المكرم والحبيب المعظم قوت او قوت ارواحنا وروح اشباهنا في الدين والدنيا والاخره واجعلنا من اكبر الناس حزم من وراثته واجعلنا في مشاهدة طلعته البهية أبدا بحيث لا تحجبنا عنها ولو لحظة من الدهر يا ذا الجلال والإكرام to yayin da naƙuda ta zo na Amina ta zama tana cikin gida ita kaɗai sai ta ga wato wani farin tsuntsu ya zo ya shafa zuciyarta duk abin da take tsoro shi kenan sai ta fice ta ji ba ta tsoro kuma tsoron komai sai aka zo mata da abin sha fari ta karɓa ta sha sai wani haske madaukaki ya haska mata sai ta ga wasu wasu mata masu tsayi kamar da line sun kura mata ido sai ta ce ah kai daga ina kuke ya ku sai ina kuka san abin da nake ciki a wata wayar da aka rawaito daga gare ta sai sai ta ce da aka rawaito daga gare ta sai ta ce sai suka ce da ni ɗaya ta ce ni ce Asiya wato ta Fir'auna ɗaya kuma ta ce ni ne Maryam ɗan Imrana wa'annan sauran matan kuma da kike gani sauran matan huri matan wato hurul in ne to duk waɗannan mata ne mun zo don mitare sai ta ga wato wani alhariri fari an shimfiɗa shi tsakanin sama da ƙasa sai ta ga wasu mazaje sun riƙe wato buta a hannu kowa da buta a hannunsa na azurbuta azurfa sai ta ga wani yankin tsuntsu ya gabato har sai da ya lullube ɗakinta bakin tsuntsun na zumurrudu ne fuka-fukansa kuma na yaƙutu ne sai ta ga gabas ɗin ƙasa da yamman ƙasa sai ta ga tutoci guda uku an kafa su tuta ɗaya an kafa ta a mahudar rana tuta ɗaya an kafa ta a mafatsar rana tuta ɗaya kuma an kafa ta a bayan ka'aba sai naƙuda ta kama ta sai ta haife shi sallallahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من أحبه الله واجتباه صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من اصطفاه مولاه لنفسه في سابق الأزل الجل والنبا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نيم المقرب المبرور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم المؤيد المنصور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم السيد المذكور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الولي المشهور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الممدوح المشكور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم المبارك المزور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الحبيب الفرح المسرور صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الورع الزاهد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الحق الشاهد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم السري الماجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الراكع الساجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الناسك العابد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الشاكر الحامد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الخاشع الخاضع صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الخائف المتواضع صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم القانت الذاكر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم المنصور الناصر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الجليل الجميل صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الزعيم الكبير صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم النبي الخليل صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الرسول الدليل صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الناصح الصالح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الخاتم الفاتح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت حياة القلوب والأرواح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت قوت الأبدان والأشباه صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الباب والمفتاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت المشكاة والمصباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الكأس والراح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الراحة والارتياح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الخير والنجاة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الرشد والفلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الكرامة والسلام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الغنيمة والربا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت النصرة والسلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت الوسيلة والجناح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت العزة والإناية صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت السر والولاية صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سيدي يا رسول الله أنت البدء والنهاية صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا رسول الله فأنت السمع والبصر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا رسول الله فأنت اللمحة والنظر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا رسول الله فأنت الجولان والفكر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا رسول الله فأنت الهجوء والسهر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المجد المجد يا رسول الله فأنت الزاد والسفر صلى الله عليك وعلى آلك Allah ya girma da ya Rasulullah fa anta al-fathu wa zafar Allah ya girma da ya Rasulullah fa anta al-hadith wal khabar Allah ya girma da ya Rasulullah fa anta as-sanad wal athar Allah ya girma da ya Rasulullah fa anta al-khizb wal watar Allah ya girma da ya Rasulullah fa anta al-ghanimah wal watar الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت الطبيب والعلاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت الطبيب والعلاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت الطبيعة والمزاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت الضوء والسراج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت الطريق والمنهاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت السلم إلى ملاك الصديقية العظمى والمعراج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت دراز هلة النبوة والرسالة والجيبات الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت رحمة القوي والضعيف والوضيء والشريف الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فقد توصلنا بجاهك إلى الله أن يبلغ آمالنا ويجيب سؤالنا ويشفينا ما أهمنا من أزمات الضيق والحرج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فقد توصلنا بجاهك إلى الله أن يتوب علينا ويحسم لنا بخاتمة السعادة ويعتقنا وأهلينا وإخواننا وأهبتنا من نار لذا وكثير عن شديد الحر والوهاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فقد توصلنا بذلك إلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويبوئنا من أعالي الفراجة منزلة عالية رتب والدرجة kowa ya addu'a abin da yake so mahalli ne na amsa addu'a an zo kisar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne kowa ya addu'a duk abin da ya dame mu addu'a Allah ya yi mana alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa kanmu ne wa iyayen mu ne wa shehunan mu ne wa malaman mu ne wa ƴaƴan mu duk abin da ya kamata na addu'a ne ne wa garin mu ne wa ƙasar mu ba ba ce ne wa dukkan musulmin duniya ba ki da addu'a اللهم انت الامر يا اول يا رب يا باعي يا باطل وليا ونسيرا اللهم انا صفات الفاتحين وانتهى الفاتحين صفات الفاتحين اللهم انت خير كله عادل وعادل ونعوذ بك من الشر كله عادل وعادل وعادل النار وما قرب الى اللهم انا نسالك عفو العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا رضاك ورضا نبيك وللمشايخ اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اللهم اجعل في ذلك يا ربنا يا خالق العوالم كن بيننا وبين كل ظالم واجعل كل من الينا احسن وجازه اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والشرك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والسوء اللهم ارفع عنا الجهد والجوع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا وآتنا ما وعدتنا عليه ربنا إننا سمعنا ويعذبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا لا تنزلك رحمة وهيئ لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا تجلنا تجلنا ذكرنا وسانا حرنا عبدنا وهادنا غائبنا وطائنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفور الخاتم الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق الميزان العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
لا لا يا مصطفى محمد بن مصطفى انت تفهم ما شاء الله لا لا لا لا لا
محمد المصطفى أولاه مولاه كل يا وأدناه وآلاه
محمد المصطفى أولاه مولاه كلها أجناه وآلاه
محمد المصطفى أولاه مولاه كل يا وأدناه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كلها أجناه وآلاه
محمد المصطفى أولاه مولاه كل يا وأدناه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كلها أجناه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كلها أجناه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كلها أجناه وآلاه اللهم كن هذا مفعدا نفر لهدي ومحيد المكر أغناه محمد المصطفى أولاه مولاه كلها أجناه وآلاه الله نهره والله مصطفى المصطفى من مصطفى وصفى بالمصطفى من اجل القربان محمد المصطفى اولاه مولاه كل العدايا وعلاه واعلاه والله اكرمه بيوم مولده ووقت رحمته وليل مصراه محمد المصطفى اولاه مولاه كل العدايا وعلاه واعلاه والله ارسله للناس اجمعين ختم الرساله ما اغنى وعلاه نعمت سريرته فقد سيده كالكم وكم معناه محمد المصطفى مولاه مولاه كلنا كعنا وحرناه وعلاه جمت موارقه راقت سلامه فقد قلبه لولاه ما شاء محمد المصطفى مولاه مولاه والحبيب الذي يقبل التوحيد يريد والحق نجاه محمد المصطفى أولاه مولاه لا، لا.
وعن الأجانب وعن الأجانب محمد المصطفى أولاه مولاه كل ما كان وأجلامها آلاءكم تلك ليبته وتلك ذنبته وتلك ذنبته وذنب حياه محمد المصطفى وذنب الله وعلى تلك مسته وتلك قيمته وتلك دعوته وذاك تدواه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العلى فإنه وعلى والحرم ماله والحرم خلقه وفي مدحه وفي خطاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العلى فإنه وعلى وفي شفاعته وفي رفعته وفي مساحته وفي ثناياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العلى فإنه وعلى وفي شجاعته وفي مساحته وفي كرامته وفي وصاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وأجلاه وأعلاه وسل يا ربنا وسلم على الهدي وكمل رد بشراه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وأجلاه وأعلاه وسل يا ربنا وسلم على محمد وسلم بيت الفراه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وأجلاه وأعلاه وسل يا ربنا وسلم على ما حبنا للذي نجعلنا اياه محمد المصطفى اولاه مولاه كل العبايا فاجناه واعلاه وسل يا ربنا وسلم على محمد المصطفى ارحمه ياه محمد المصطفى اولاه مولاه كل العبايا فاجناه واعلاه محمد الله الاقوال في مسجودا وسلوا مسجود ولا مبهاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الحكايا وعنا هو أعلى محمد هو الشكي محمد المدري أنا أبهده ومن مسماه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الحكايا هو أعلى محمد أحمد إبراهيم وهاشمنا محمد حاكم أكرم أسماه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الحكايا وعنا هو أعلى محمد بشر وليس كالبشر شرب الحج وربي أسماه أحمد المصطفى أولاه مولاه كل العدالة وأجناه وعلى صلى الإله عليه ما وصفه مسلما ما هذا البال ذكراه أحمد المصطفى أولاه مولاه كل العدالة وأجناه وعلى وصل يا ربنا وسلم على محمد المصطفى ما غاب مغناه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وأجناه وعلاه وسل يا ربنا وسلم على موت الأدايا بيمناه ويسراه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وأجناه وعلاه وسل يا ربنا وسلم على محمد من بلاغته وأصحابه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وأجناه وعلاه وصل يا ربنا وسلم على محمد من سباك فيه وأبناه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدالة وعناه وأعلاه وصل يا ربنا وسلم على محمد وبكله صار مصواه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدالة وعناه وأعلاه وصل يا ربنا وسلم على محمد وحكيم في برايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الحكايا وعنا هو أعلى وسل يا ربنا وسلم على محمد وصحابه ثم مولاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الحكايا وعنا هو أعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبحانه وتعالى والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين